الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إن شاء الله أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى فإنها هي النجاة في الدنيا والآخرة قال جل من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره لماذا الله ومن يتق الله يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا القلب هي محل النظر إلى الله تبارك وتعالى ومنبأ العمل قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم عباد الله هذه وقعة محاسبة مع النفس بصلاحه صلاح العبد كله وبفساده فساد الحال كله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فقدت فقد الجسد كله ألا وهي القلب أيها الناس من عرف قلبه عرف ربه والله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشوه يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال هلك من لم يكن له قلب يعرف المعروف وينكر المنكر عباد الله ذكر الله جل وعلا في كتابه أن القلب هي محل النظر إلى الله سبحانه وتعالى بقوله جل من قائل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقسم العلماء عليهم عليهم عليهم رحمة الله على أن القلب إلى ثلاثة أقسام القلب الصحيح والقلب المريض والقلب الميت والله تبارك وتعالى قسم القلب الصحيح إلى عشرة أنواع وقال جل من قائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله هذا هو القلب الصحيح الوجد الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والقلب السليم قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب الرحمة والرعفة وقال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوهم رأفة ورحمة الخاشية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله الساكن والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين القلب القوي وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض القلب المخبت وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أنه الحق من ربه فيؤمنوا به فتخبت لهم قلوبهم آخرا المنيب من خشي الرحمن بالقلب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد bayan haka yabo da godiya su tabbata ga Allah maka daici barin jayi kira da amincin Allah su tabbata ga annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka ya ku taron musulmi ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa domin ita tsoron Allah ko tsoron Allah shine bagiran da ke sa a samu tsira a duniya kuma abin da ke sa a samu tsira a lahira hakika Allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa dukkan wanda ya ji tsoron Allah ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai sanya masa mafita sannan kuma ubangiji ya azurta shi ta inda bai sani ba dukkan wanda ya ji tsoron Allah ubangiji zai sanya masa mafita cikin dukkan kuncin da ya shiga sannan cikin dukkan tsananin da ya shiga Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai sanya masa mafita. Ya ku bayan Allah, ku sani cewa zuciya ita ce bagiran da Allah mabuwayi da ɗaukaka yake kallo, kuma zuciya ita ce mafukugan kowane irin aiki, imma ya zama mai kyau wa imma ya zama wanda ya ba mai kyau ba. Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lallai hakika ubangiji baya duba zuwa ga ayyukanku baya duba zuwa ga ainihin surorin jikinku abinda Allah yake kallo shine zukatanku dan wa kuka yi aiki dan kun yi dan shi sai lada ta tabbata idan ba ku yi dan shi ba kuma sai akasin lada ya tabbata Allah ya sauke hakika bayan Allah zance akan zuciya magana ce wanda take mai fatin da ta kware da gaske Ubangiji ya ambaci alƙalbu a cikin Alƙur'ani da sunanta alƙalbu so ɗari da talatin da biyu, saboda a nuna maka cewa ita ce jagora a cikin jikinka. Ubangiji ya ambaci abin da ya shafi alfu'ar wanda shi ma ma'anarsa shi ne zuciya, Ubangiji ya ambace shi ko goma sha takwas a cikin Alƙur'ani. Sannan Allah ya ambaci asadar kirji wanda duk lokacin da aka ce asadar a ƙur'ani ana nufin zuciya ubangiji ya ambace shi so arba'in da tara idan ka haɗa ubangiji ya ambaci zuciya ko dai alƙalbu ko alfu'adu ko kuma asadar ubangiji ya ambace shi wurare daidai so ɗari da casa'in da hudu wannan yake nuna ce ga baki ɗayan ɗan adam ka cokan ɗinsa in kana son ka kira shi ka ce zuciya shi ne sarki a cikin jiki ko ita ce sarki a cikin jiki shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya mana cewa in ce kyau to dukkan jiki yayi kyau shi yasa yake da muhimmanci ya ku bayan Allah kowa ya tsaya ya makansa bincike dangane da zuciyarsa domin da gyaruwar zuciya ne dukkan bawa yake gyaruwa gaba ɗaya sannan da lalacewar zuciya ne dukkan al'amura suna lalacewa gaba ɗaya ubangiji mabuwaye da ɗaukaka a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lallai a cikin jiki akwai tsoka guda ɗaya tak wanda in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta lalace kuma dukkan jiki ya lalace sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana ita ce zuciya ya ku bayan Allah hakika wanda bi ya san zuciyarsa to ya san ubangijinsa domin in ka san zuciyarka mai kyau ce to ka riga ka sani alaka da ubangijinka za ta yi kyau idan kuma zuciyarka ba mai kyau ba ce to ka san alakar ka da ubangijinka ba mai kyau ba ce ba to sai kai kokari ka gyara maza maza tun kafin zuciyar ta daina bugawa domin Ubangiji yana sha makance tsakanin ɗan adam da zuciyarsa a karan farko lokacin da ɗan adam ya san gaskiya ga gaskiyar yaki yarda da ita to a nan gaba kuma ko ya so ya karbi gaskiyar ubangiji sai ya hana zuciyar ta karbi gaskiyar wannan shine abin da ke faruwa a cikin rayuwar mu ga gaskiyar da muna ganin ta a baki za mu faɗe ta amma duk lokacin da muka zo yin aiki kuma ba za mu yi aiki na gaskiya saboda a karan farko ba mu ki gaskiyar ba saboda mun jahilce ta a'a mun ki gaskiyar ne da gangan da ganganci wannan shine abin da ke faruwa ga mafi yawan shugabannin mu a yau ga gaskiyar suna kallo amma ba za su iya yin aiki da ita ba saboda dama ba su jahilce ta ba a karan farko yanzu kuma ko suna son su yi aiki da gaskiya ba za su iya yi saboda ubangiji mabawayi da ɗaukaka yake cewa ku sani ya bayan Allah Allah yake cewa istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku waɗanda suka yi imani ko an ta kiran Allah da annabinsa lokacin da duk suka kiraye ku zuwa ga abin da zai raya menene ke raya 'yan adam shine wahayin da Allah ta'ala ya saukar daga sama shi ne abin da ke gyara zukata kamar yadda ruwan da Allah yake saukarwa daga sama shi ne abin da ke fitar da tsirrai kuma ya raya ƙasa bayan ta mutu to haka wa'ayin alkur'ani yake gyara zukata Allah ke to ko an ka kiran Allah duk lokacin da ya kiraye ku a cikin littafin sa ko annabin sa ya kiraye ku sai Allah ya ce ku sani ubangiji yana sa shamaki tsakanin ɗan adam da zuciyarsa a karan farko idan ya ci gaskiya da gangan da ganganci to sai Allah ya sa shamaki tsakaninsu da gaskiyar a nan gaba kuma ko ya so ya karfe ta ba zai iya karba ba Allah ce wa annahu ilayhi tusharun kuma karshen al'amura zuwa ga Allah ake mai da ku Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ya halaka duk wanda bai san zuciyarsa ba ta iya gane mai kyau kuma ba ta yin umarni da mai kyau sannan kuma ba ta iya tantance mummuna ballantana ta hana ta aikata mummuna ko kuma ta hana zuciyar wani aikata mummuna to wannan bikin da ta samu mai wannan siffa abdullahi dan masaud ya ce to ya gama hallaka ga baki daya shi ba zai yi abu mai kyau ba kuma ba zai umarci da mai kyau ba shi ba zai yi hana mummuna ba kuma ba zai iya ba zai wato ba zai umarni ya hana zuciyarsa da aikata mummuna ba sannan kuma ba zai iya hana aikata mummuna ba idan ya ga ana yi da mai irin wannan zuciya ko shakka babu ya halaka ya ku bayan Allah ubangiji mabawayi da ɗaukaka ya faɗa a cikin littafinsa Allah yake cewa baya haduwa da Allah jinin da kuka yanka lokacin da kuke hadaya ko lokacin da kuke layya ko lokacin da kuke yanka abin hakika ko yadda duk kuke wani yanka wannan jinin baya haduwa da Allah haka laman da kuka yanka baya haduwa da Allah abin da ke haduwa da ubangiji shine tsoron Allah to tsoron Allah kuma a cikin zuciya yi ku sani ya bayan Allah malaman musulunci sun kasa zukatan musulmai ko sun kasa zukata kashi uku zuciya ta farko ita ce lafiyayyar zuciya wanda babu cuta a cikinta zuciya ta biyu ita ce zuciya matacciya wadda ta mutu murus amma mai ita kuma yana yawo a bayan ƙasa sai zuciya wadda take mara lafiya ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya raba zukata sai daidai a cikin alkur'ani guda talatin da biyar tsakanin zuciya lafiyayya da zuciya wadda take ko dai matacciya ko kuma wadda ba ta da lafiya zukata waɗanda suke lafiyayyu ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ambace su da salon zance iri-iri wuri ɗai-ɗai-ɗai guda goma a cikin alkur'ani wuri na farko ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce daga cikin zukatan nan lafiyayyu siffar su daga ciki akwai zuciya wadda take mai natsuwa a natsa take duk lokacin da aka ambaci Allah to zuciyar tana samun nutsuwa Allah yana cewa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wannan a cikin suratul ra'd ke mu'mine waɗanda suke mu'mine na gaskiya zukatansu idan an ambaci ubangiji suna samun nutsuwa duk lokacin da suka ji dokokin ubangiji da wahayin da ya zo daga sama to zukatansu suna samun natsuwa sun sani duniya ba gida ne na tabbata ba siffa ta biyu daga cikin zukata waɗanda suke lafiyayyu shine alwajal zuciya wadda take razana take ta hankalinta yake tashi duk lokacin da aka ambaci Allah aka ambaci aljannarsa aka ambaci wutarsa sai zuciyar hankalinta ya razana ga su tana bin Allah amma sai ta ji kamar makomarta ma ya kasance a cikin azaba Allah ce allazi ne idza zukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai na kwarai su ne waɗanda in an ambaci Allah an tuna musu dokokin Allah zuciyarsu sai ta razana hankalinsu sai ya tashi sai su sake komawa su kaskantar da kai zuwa ga Allah tibba ta uku ita ce alqalbu salim zuciya wadda take lafiyayya zuciya wadda take lafiyayya ta bangaren akida malamai suka ce zuciya ba ta zama albun salim sai ta kubuta daga aibi guda uku aibi na farko zuciya ta zanto kubutacciya ga barin shirka kibba ta biyu zuciyar ta zanto kubutacciya ga barin son zuciya kibba ta uku zuciyar ta zanto kubutacciya daga dukkan barin wata ko wani zance ko wani al'amari wanda ya shafi hasada ko ƙiyayya ko mugunta idan zuciyar ta samu waɗannan sufofi guda uku to ta zama kalbin salimin ita ce zuciyar da Allah ta'ala ce ita kaɗai ke kukuta ranar tashin kiyama Allah ya faɗa ka cikin suratul shu'ara inda yake magana akan annabi Ibrahim yace illa man atallaha bi qalbin salim siffa ta hudu ita ce ubangiji ya ce akwai zuciya wadda take mai tausayi da jin kai da kuma tausasawa ga 'yan adam da kuma halittun Allah a bayan ƙasa. Allah ta'ala ya ambaci wannan ya ce wajen Allah fi kulubin lazina taba'uhu sai muka sanya a cikin zukatan waɗannan da suka bi shi shi annabi isa da dukkan sauran annabawa sai muka sanya masu ra'afatan tausayi wa rahama da kuma jin kai a cikin zukatan mutane. Siffa ta biyar ita ce alfashiya zuciya wadda take tsoron Allah tare da girmama shi. Tana tsoron Allah kuma tana girmama shi. Wannan ya zo a cikin suratul hadid Allah ce alam ya amini ladina amanu an tafsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl فقال عليهم العمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Allah ce shi lokaci bai yi ba ga waɗannan da muka suka yi imani waɗannan waɗanda aka ba su littafi an taksha qulubuhum li dhikrillah zukatansu su natsu su koma su ji tsoron Allah su girmama shi saboda abin da muke saukan masu na gaskiya shine alqur'ani sai siffa ta gaba ita ce alqalbul qawi zuciya mai ƙarfin hali cikin bin dokokin Allah, cikin bin tauhidi, cikin tsayawa ga dukkan inda Allah ya ce a tsaya. Wannan ya zo a cikin suratul kafi, Allah ce wa rabatana ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan sha'a Allah. Allah ta'ala ya ce sai muka yi tsauri a bisa zukatansu lokacin da suka miƙe gaban sarkinsu suka ce wallahi ba mu da wani abun bauta sai ubangijinmu wanda ya halicce ku kuma ya halicce mu lalle hakika shi kadai ne muke kira da sunan bauta shi kadai ne ko muke neman yardarsa tibba ta gaba ita ce alƙalbul muqbit zuciya wadda take wato mai komawa zuwa ga Allah Allah ta'ala ya ambaci wannan a cikin suratul hajj yace wal ya'lam allazina utul ilma annahu al-haqqu min rabb fa yu'minu bihi fa tukhbita lahum qulubuhum wa inna allaha la hadi allazina amanu ila siratil mustaqim Allah yace hakan ya saukan maka da wannan littafi ne domin waɗannan da aka ba su littafi su san cewa annahu al-haqq shi al-qur'ani gaskiya ne فيؤمنوا به كما في إيماني بشي وتخبت لهم قلوبهم تبا تقوما إتتي تبا ودى تكمني زوتيا ودى تكمي حكي ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya ambaci wannan lokacin da yake magana a can cikin suratul haq Allah ta'ala yake cewa man kashiyar rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib waɗanda suke muminai masu imani su ne kaɗai waɗanda suke jin tsoron ubangiji a fake ba su ga Allah ba amma suna jin tsoronsa ba su ga wuta ba amma suna jin tsoronta suna jin tsoron Allah a inda mutane suke da kuma inda ba sa nan ya Allah ya ce waja a bi kalbin yunir kuma suka zo da zuciya wanda take mai haske dangane da bin dokokin Allah waɗannan su ne sifofi guda goma na zukata waɗanda suke lafiyayya kafin zuciyarka ta zanto lafiyayya to dole sai zuciyar ta samu waɗannan siffofi guda goma idan ta samu ainihin guda goma to zuciyarka ta samu ɗari bisa ɗari na lafiya yayin da zuciyarka ta samu tara bisa goman wannan siffofi da aka ambata to zuciyarka ta samu kashi tara a cikin me a cikin lafiya idan ta samu takwas to tana da kashi takwas in ta samu biyu tana da kashi biyu idan ta samu ainihin ɗaya to tana da digo ɗaya na lafiya tasa'in da tara kenan zuciyar ba ta da lafiya idan siffa ɗaya ne ka samu a cikin waɗannan siffofi yayin da ka rasa waɗannan siffofi gaba ɗaya zuciyarka ta rasa su to zuciyarka ta fasa cikin sufofi guda ashirin da biyar waɗanda Allah ya ambace su a cikin alkur'ani tsakanin zuciyar da ta mutu murkus da kuma wadda ta kamu da rashin lafiya waɗannan sufofi guda go ashirin da biyar ubangiji mabuwayi da ɗaukaka duka ya ambace su a cikin littafin zukata zukata ɗai ɗai ɗai guda ashirin da biyar tsakanin zuciyar da ta mutu da kuma zuciyar da ta zanto ba ta da lafiya daidai gwargwadon waɗannan siffofi da muka ambata guda goma daidai gwargwadon yawan da ka samu a ciki in ka samu rabi to zuciyarka rabi lafiyayya ce rabi kuma ba ta lafiya zance ba zai ban mu ba da lokaci da za mu yi bayani akan kowace ɗaya daga ciki amma bayan lokaci zuwa lokaci jerin hudubobi da za su zo za su ta'allaka ne akan waɗannan siffofi guda goma da muka ambata kafin mu je zuwa ga siffofi guda ashirin da biyar da Allah ta'ala ya ambata mana su a cikin littafinsa waɗanda suka tsakanin matacciya da kuma mara lafiya fatanmu shine ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya gara zukatanmu fatanmu shine ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya tabbatar da zukatanmu a cikin imani Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce zukatan bayi gabaki daya suna tsakanin yatsun ubangiji mai rahama yana juya su yadda yake so shi yasa ubangiji mabuwayi da daukaka ya karantar da annabinsa yake cewa ya ubangiji kai ne mai juya zukata ya ubangiji ka tabbatar da zuciya za a cikin imani shi yasa daga cikin addu'o'insa ma'asura wanda yake yawan faɗa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma ya ubangiji kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka riga ka shiryar da mu saboda haka ya ɗan uwa musulmi lokaci yana kure mana ya kamata a ce kowa ya yi zauna ya yi makansa karatun ta natsu dangane da zuciyarsa zukatanmu suna ta lalacewa tsatsa da barna yana ta cika zukatanmu kuma abin mamaki abin kai kyau shine gashi kullum muna kusantar kabarurrukanmu kullum kwanakinmu suna karewa ka dubi shekarar musulunci gashi har ta kare ba za ka ƙara dawowa ba sai ranar lahira sai a zo maka da ita da ayyukan da ka aikata da sabuwar shekara mun shiga da wani abu ne ka shiga cikin sabuwar shekarar duka wannan zuciya ne ita ke tabbatar da haka ita ce ke tabbatar da imani ko akasin imani muna roƙon Allah ta'ala ya gyara zukatanmu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mana albarka muna roƙon Allah ta'ala ya baiwa zukatanmu tsoronsa ya zanto fai da koye muna koye muna tsoronsa damina da muke fuskanta muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu damina mai albarka ruwa da ke zuwa nan da can muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu wanda za mu iya muna roƙon Allah ta'ala wanda duk Allah so ya jarabe su to ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya mayar musu da abin da ya fi alkhairi ya ko bayan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman kuma a irin wannan rana hakika Allah da Allah da mala'ikunsa suna yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati Allah ta'ala ya umurci musulmi da su masa salati Allah ce ya ayi wallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kafin ne ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayi wallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya ayi wallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن